بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar ne 19 ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda daidai da 22 ga watan 1 shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine zai zama mana kaset na takwas cikin jerin giyar karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafin albarka littafin ash-shari'a ta Imam al-Ajurri muna muƙaddima ne na farko na shiga littafin tukuna ban fara karatun matanin littafin ba ma'ana sharar fage game da wasu muhimman abubuwa da ya kamata mutum ahlus sunna ya sani da kuma wasu muhimman abubuwa da mutum ya kamata ya sani game da shi kanshi littafin al'ajuri da kuma shi kanshi malam ajuri din a takin karatun shine dai karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a zata mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga dan cibiyar mu ta ilimi ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda yake number 4 Madarkaci Road Gaskiya Layout Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Albani gina dan cimma manufar da awarsa da fatan Allah idi nufi Allah kuma ya shige mana gaba idan ba manta ba a cikin littafi ko kuma mukaddima da muke yi mun kwana ne inda a malam mai mukaddima din mai wannan ta haƙiƙi din dr muhammad yake cewa kullum yadda ilwasla bilaila kowanne cikin musulmi yana da cewa shi ke kan gaskiya to za a gane wanda ke kan gaskiya din in ba manta ba a lokacin ya ce ya kawo mana cewa to ai za mai sauki ne a gane kan gaskiya shi dai addinin ba mu ne aka saukawa ba an saukawa Allah an saukawa ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakon ya iso mana to za iya gane gaskiyar abin da kake kai ne kadai idan an samu isnari an samu sakon daga Allah ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sabai suka wato sai ruwa ta ga wani da yake kan wannan hanya din ina fatan fahimta don aka duba aka fayyace sai a ba waɗanda suke dogaro ga ƙur'ayin da sunna a ruwayar abin da ta zo daga manzan Allah sallallahu sai ahlus sunna musamman malaman hadisin manzan Allah sallallahu wanda suke ba da cikakkiyar damuwa game da hadisan manzan Allah da isnadansa da kuma matanin sai ga su ne ke da wannan aƙida din sannan kuma su ne aka samu kansu a inda suke a duniya a game da aƙida ba saɓa insha Allah ta'ala to a ɗaya ɓangaren kuma su kuma suna ganin cewa a'a ba dole ne sai an riƙa ƙur'ani da sunna ba hankali ma shi kaɗai ya isa ya gudanar da mutum zuwa ga mene zuwa ga aƙida ta gari ko kuma samun addini na gari ina fatan fahimta to inda mu tashi a nan ƙasa ne inda maliki kawo labarin wata makaranta da ke da suna madrasatul aqalaniyin wato makanta 'yan hankali gaba fiye da hadi nassin ƙwar'ani ko sunan manzan Allah sallama wato wata kaukaba ce aka samu asalinsu ya samo daga mu'tazila ne aka samu da mu'tazila da dukkan wannan firak ad-dala din mu'tazila khawarijawa daga nan abin ya samu aka zo suka mulhidawa suka shigo da irin nasu suma rafidawa ɗan shi'a suka shigo da nasu abin da gaba ɗan lafa to a wannan zamani tun daga 1980s wajen ƙarshe-ƙarshen 80s ɗin nan lokacin da tura mulkin mallaka suka mamaye ƙasashen musulmi to sai zama akwai wani mutum mai suna jamaluddin afghani wani mutum ne wanda yake malai sun tabbatacce ne ba ma san haƙiƙanin mai yaƙi da sama tukuna tunda ya zama kamar mahauniya a misra sunan shi daban a iraki sunan shi daban a kuma iran sunan shi daban duk inda ya je talawwal haka sunan shi daban-daban shi ya fara kawo asasa wannan makaranta ta akalani ita makarantar abin da ke ƙarfi shine cewa hankali yana gaban dukkan wani abu wajen sanin shari'ar musulunci ma da haka idan ka kawo abu wanda ya saba hankali sai a ce to a sai dai ka aje wannan abin hankali shi gaba wanda shine asalin abin da mu'tazila suke akan shi sannan su ne suka fara da'awar cewa ya kamata a sabanta addini ya za a yi addinin da aka yi shekarar 1400 kuma a ci gaba da haka ba za a sabanta ba wato sai suka mai da addini kamar birane ko ba haka ba kamar da yan rufa yake da awai ya sabanta kaduna da kafancan da zariya ko ba haka ba haka suke ganto ya kamata ma addini ba mai haka ni ma na taɓa jin wani yana faɗin haka ba ma mutum ɗaya ba cewa anan najeriya kenan anan zariya ma ai ya kamata a ce ana sabanta addini da haka ne ya kamata a yi addini da zai dace da zamanin da ake ciki to shi addini ba ya faɗa da sabanta zamani ko sabanta a kaza amma shi addinin abin da shafi tauhidi aƙida ibada mu'amalat asalinsu ba sa ansar canji ina fatan fahimta to in za a canza waye zai canza din mu ne mutane za mu canza to tun farko daga can manzo Allah can canza abin da ya dace mana amma Allah gargadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zaka canza abu kwara ɗaya daga cikin abin da muka aiko ka da shi da ka ga zami da kai shi soti Yunus ina fatan fanci wannan abu so manzon Allah ma yace ma kuntu bidan wa min rasulama adri ba fa albi wala bikum ba wani ana ke so ce nake son kawo ba wanda suke cewa yake cewa wa ma subhanallah an ubaddi wa ma uridu an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in ana in attabi illa ma yuha al ilayya cewa ni ba zai gare ni in canza wani aburgashin alqur'ani ba ni kai na bi nake to in ya zama zan Allah wanda aka yi da addini din ya zama shi ma bin shari'a yake ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Allah ce mun sanya ka akan wata shari'a ne kai ma annabi Muhammad binta zakai kakka biyewa san zuciyar waɗanda Allah zai la ya'lamuna innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ina fatan fahimta to in kun lura da wani abu kenan shari'ar musulunci addini musulunci baya alsan canje canje yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi shekara 1400 nan da kake ji har yau haka ne kadai za a yi Allah ya shi wannan addini din ba zai a cancanza wasu abubuwa a cikin shi ba a ce kuma addinin musulunci ake ana canza wani abu to wani abu ake ba addinin musulunci ba shi yasa cikin Qur'ani da Sunna za ga cewa manzon Allah bai an san canji in ya kawo abu annabi ne karantar da wani sabi cewa bi nabikal ladhi arsalta a cikin addu'a din ka za kwanta bacci sai je canza ya zo da ya zo biya karatun gobe sai ce manzan Allah wa bi rasulika kaga da na biyu da rasulu kusan abu ɗaya ne amma tun da ba haka aka gaya mai ba sai annabi ce a ba haka na koya maka ba na biyu ka na karanta da kai abu za karanta kenan so addinin musulunci baya san canji amma baya musulunci kuma baya faɗa da positive changes canji waɗanda suke haƙiƙani ba a surutu ba haƙiƙani canji ne na amfani a cikin mutane musulunci bai faɗa da shi kamar wannan abin da malam nasu irfa'i na gyara titina da gyara makarantu da abin nan ba wani malamin inda ba wani wawa bai ce wani ba daidai bane ina fata a musulunci wani abu daidai ne a siye filaye a ƙara hanya a shimfiɗa mai kyau a yi kwalbati a yi gada a yi gidaje fenti a canza makarantu da sa'in zo da dace da halin ake ciki musulunci ba faɗa da wannan abu ina fatan fahimta to amma abin da suke fara shi yanzu an ce Allah ɗaya ne ko zai a ce a to yanzu mu yadda cewa da wanda ya ce Allah ɗaya da wanda ya ce Allah ku ce ba ba Allah da abu ɗaya ne kun fahimta eh tun da zamani ya kasance da an haɗa waje ɗaya muna zauna ga gidan wane ga gidan wane to yanzu duk a manta da bambance bambancen da ke tsakani kawai mu ɗauka kowa ma a daidai yake musunci zai an shi wannan canji ina fata kun fahimta to musulunci bai an shi canjin nan ba a musulunci da an kira sallah ka aje ne duk abin da kake ka je kai sallah to zai an shi ko kuma mutum a ce to kai ka matsa kan ko shikenan kawai ka bari man in ka ji gida ka yi ina fatan fahimta musulunci bai tsashi wannan canjin ba shari'ar musulunci ta ce idan aka kama barawo da sharuɗan sata a yanke masa hannu ko zai yanzu shari'a ce a to yanzu asara ne za a haifar da masu guragun hannaye guda nawa kenan in aka ci gaba da yanke hannayen mutane musulunci za a shi wannan canjin a ba za a shi wannan canjin ba a to yanzu a bar mata su da suke so kowace ta fito tsirara ai tana da yanci ina fatan fahimta wannan canjin musunci ba zai amsa ba to mata su daina yin aure su ringa zuwa suna samun aiki musunci ba zai canjin ba ina fatan kun fahimta don haka muka ce a cikin aqaid ibadat mu'amalat da suka zo da asali a cikin shari'a ba sa amsan canji ina fatan fahimta ba wani modernization da aka ce da wani abin to amma wa'ancan 'yan makaranta na al'aqalaniyina din to su kuma sai suka tashi saboda firgita da suka yi da development da tura suka kawo wato irin waɗannan ci gaba na rayuwa ɗin suka kawo sai suna so wai su gamsar da waɗannan turawa ɗin kuma sai suka kira kira cewa wai ya kamata a ringa canje-canje sunnan manzon Allah a rairaye ta tafsirai a raire ya kamata ma Qur'ani a mai sabon tafsiri wannan fitina ko mu Allah ya tsare mu a Najeriya ne suna jin tsoro Allah ya sa a Najeriya malamai suna tsaye sannan kuma da yawa masu magana ma tafakkal jahilai ne amma akwai masu aƙidar amma in ka je ƙasar misra da sauran wasu ƙasashe za ka same zankame har da tashoshi suke fitowa suna irin waɗannan shigantaku ɗin mutum ce maka shi wannan tafsirin ma don me za ce sai ibn jarir a ɗabari sai wa ne kawai a bari kowa mai tafsirin shi yake ganin shi ne mafita a fassara da zamani ina fatan fahimta da haka za ka iya samun mutum ya ce wai shi musulmi ne amma kullum bai da attack sai akan musulmi yan uwan shi wai shi musulmi ne amma wai yana ganin hadisan manzon Allah su suka kawo duniya ci baya duk suna nan to shine ana a ƙasa malamai ta'aliki sai ke cewa yan waɗannan madrasa wanda suka tasirantu da irin waɗannan tunani cewa a gabatar da tunanin da hankali akan nasoshi sai ce qatta asara kathirun min du'ati asrina da yawa cikin masu da'awa na wayannan zamanin sun tasirantu mimman yantamuna ila ahli sunna waɗanda ma suna danganta kan zuwa ga su ahli sunna ne bi hadhihi madarasa da wannan makaranta ta Jamaluddin Afghani wanda ya yada ta kuma shine Muhammad Abduhu ina fatan fahimta shi ma duk wata ran zamu zo in mun zo gaba a cikin karatun littafin zamu zauna mun ce muku zamu yi irabin kowane da duk wani fitinane da ya zo zamu yi irabin fallasa asirin shi da littafan shi saboda mutane su kuje wannan abin kawai abin da sanin ce zamu yi haka din saboda na taba samu wani matashi mun tashi karatun bukhari ya zo mun da wata matsala a ruɗe cewa malam kaza da kaza da kaza yana musu tambayoyi ina fatan fahimta to Allah ya sa na fahimci tambayoyin daga ina cikin ce littafin wani kakanta ya ce ne ce to ai wannan ba ahlus sunna bane ba mu'tazili ne zindiki ne to amma shi ya ya dauka ya ai larabci ya karanta ya ruda shi ina fatan fahimta watakila in an fito an karantar da mutane watakila ya zama da fa'ida ina dai tuna a karanta mutane tafsir bayanin mutanen nan da tona asiri tafansu ko a bashi shine ke tantama akan wannan abu don ba karatun ba kaka je garin gyara kuma a rasa ido ina fatan fahimta Allah dai mana jagoranci lokacin da ma ga abin da ya dace amma dai yanzu ra'ayi na fi karkata a karanta a bayanin suwaye wannan suwaye Muhammadu Abdu waye Jamal Abdul Gadani Afghani waye Muhammadu Rashid waye Shaltus Fahami Huwaidi wane ne waɗannan dukkan mutanen suna nan da yawa fa bila adadin ina fata kun fahimci abin nan maɓannata ne masharanta ne masu rukta addinin musulunci sai yake cewa mun yanta muna ila ahlus sunna wanda suna dangantawa zuwa ga ahlus sunna bi hadil madarasa sun tasiyantu da wannan makaranta min amsali abi rayya misali na farko shine wani mai suna mahmud abu rayya fi kitabi a cikin littafin sa da yasa mai suna adwa'un ala sunna wai sunan littafi ne wasu haske haske akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dan Allah kai dalibin larabci karmar ko sai ka ji wannan sunan adwa'un ala sunna haske akan sunnan manzon Allah fitulu akan sunnan manzon Allah sunan littafin ba zai yaudari mutum ba zai yaudari mutum adwa'un ala sunna sai ka ɗauka wani abin arziki ne ni kana san na fara ga littafin na yaudar da wannan sunan ina fatan fahimta to sai ce wa gairuhu da kuma wasu sa wanda su ma a cikin suka irin wannan tasirin tuwa din wa hatta kataba shekul gazali har ma shek wani malami suna muhammadu muhammad gazali fi kita ya rubuta a littafin sa as-sunnatun nabawiyya baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadith wai sunnan manzon Allah amma hanga wato tsakanin malaman fiqihu da malaman hadisi sai ka dauka muqarana ce zai da wasu abuwa sai ka je ka katsa mat dake cikin littafi din yace da ana fihi ala ahli hadisi wa gamazahu a cikin wannan littafi da shi Mahmud Abu Rayya da shi wannan Gazali din sun ringa sukar malaman hadisi wa gamazahu suka ringa bangaje suna suna suna masu yarfe وقدم معقوله على منقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم ya ringa gabatar da hankalinsa akan abin da aka rubuto daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima kan lahu aswa'ul athari fi nabd kathir min amin al akhbar wal athar min ahadith as sahihain wa ghayriha wanda ya zama yana da mummunan tasiri sosai wajen watsi da yawa daga cin hadisan manzan Allah da asare da aka samu daga sabai daga cin hadisan suka zo a cin Bukhari da Muslim da wasu littafan ma min al ahadith sahiha daga cin ingantattun hadisai allati kana alaiha salaful umma waɗanda magabatan wannan al'umma su ne annabi sahabbai da tabi'ai su akan wannan suka yi addini din sai ce wa mimma usaf daga cin abin da ya kona maka rai annana najidun man yudafi'u anhu fi ba'd hadhihi al-afkar a cikin musulmi kuma han malamai ana samun waɗanda suke kokarin su ba irin waɗannan mutane kariya akan wasu tunani da suke da shi cewa eh su ma suna da yanci a samun ta addini wala tasal an sufiyina malai ke cewa to kan ma kai magana game da yan takarda yan jaridu waɗanda suna dangantuwa ga malamai suna dangantuwa da jaridu suna gabatar da shirye-shirye a gidan tabbil talabijin da buge-buge da makalata a cikin takaddun jaridu alladhina wasifu bil mufakkirina islamiyina waɗanda ake siffanta cewa wai masu tunani a cikin addinin musulunci ana girma a ce akai wa'annan mutane su ne masu zurfin tunani masu hangen nesa a cikin musulmi min absali muhammad umara fi maqalati misalin wani mutum shi muhammad umara a cikin zantattukan shirin gaishi ma dan misira ne wasinu fahmi huwaidi da kuma ɗayan ɗan ƙwanshi shi ma mai suna fahami huwaidi fi makalati almuta'addida a cikin maganin da yanga masu yawa wa kutubihi da tafansa wa minha daga cikin sai tadayyinuhul manqus wani tabi dai sa mata tadayyinuhul manqus wa ghairihi min mu'allafatihi da wasu littafan nashi ma da ya rubuta allati tarra biha ba'dun nashi aminal muslimina waɗanda wasu masu tasowa cikin musulmai suka rudu da irin littafai din alladhina lam yattali'u ala madhhabil mu'tazila waɗanda ba su tsinkayi mazhabobin mu'tazilawa ba wa ghairihim min al-firaqil munharifa da wasu su cikin firaq waɗanda suke karkatattu daga kan addini ina fatan fahimta to kun ga daga cikin abin da muka ce makaranta wannan tafai na salaf shine dole a ringa haskaka mutane usul na ƙungiyoyin bida firak abdala wanda zai taimaka duk sanda wani tsinanne ya zo da wata bana banna za ga ci an gaya maka asalin wannan matsala din ina fatan fahimta sanda malam albani zo na karantar da mutane cewa waɗannan yan boko haram jawa ne har malamai a cikin najeriya suna ta zargin malam albani akan cewa dan me zai ce wannan jawa ne ahlu sunna ne sun kuskure yana nufin usul din siyari da khawarijawa ta wasu bangare shi yasa shi Allah bai sa yau da ruwa sannan 'yan makarantar shi da tsarewa Allah sannan da kokarin da shi ma lai tashi Allah ya tsare mu da fita shiga cikin wannan fitina din ba wata makaranta a Najeriya da ta sha daga diban 'yan Boko Haram saboda sun tsaya suna dugu-dugu ina aina ma suke tukuna saboda ba amma shi da yake ya san usul din khawarij da ya ga features ɗin na khawarijanci ɗaya biyu tare da su sai alhaƙin sai gane waɗannan ƙungiya ne ɓatattu su kuma sauran sun ɗaya suna rudani a kai cewa to wannan suna magana jihadi suna magana mutu ai gwamnati musulunci mai kyau kaza kaza sun manta kuma da usul na wani khawarija na mene na kafurta musulmai da duk wanda bai dace da su a ra'ayinsu ba da kuma ɗaukan hukunci a kai kun fahimta da haka yana da kyau a karanta da mutane usul na waɗannan mutane ɗin ta yadda ko da wanne yare aka canza mata ko da wanne hijabi aka sa ko da aka sa mata dai in ka zo kai zaka gane wannan matsala ɗin Allah sa mutane kuna fahimta ta to shi ne malin ke cewa yara matasa ɗalibai sun yaudaru da wannan littafan waɗannan mutane waɗanda su wannan matasan ba san usul na hawa na uta izilawa ba ne sai suka ɗauka tun da an yi rubutu mai kyau na zamani usulubi na zamani kawai suka rudu da wani abin sai ga yaro ya fara maganu shi ma irin wa'ancan mutanen Allah sa kun fahimci wannan abin Allah sa mu dace sai malin ce hada saboda haka fa nahnu nansahu ikhwanana bi qira'ati kitabi mu muna nasiha ga ƴan uwan musulmi ahlus sunna da su tashi su karanta littafin zulumatu abi rayya wancan littafi ne adwa'un ala sunna ko mun ce akwai yaudara a cikin sunan to malaman musulunci na wannan zamani ahlus sunna Allah saka masu alkhairi sun tashi sun naƙadin littafin su marwar shi ɗaya bayan ɗaya tun za a gane ƙarya da zindiƙanci da ke cikin wani littafi ɗin ɗaya daga shi shine zulmatu abirayya ya ce adwa'u sai malam ya haye mu'almi ta ce ba adwa'u ba ne zulmatun ne duffai ne ba haske ba ne ina fatan fahimta wal anwarul kashifa da ɗaya littafin nasu mai suna al anwarul kashifa ina fatan fahimta wato littafi wanda ke haske masu yaye wuce iyaka da gului da bata da ke cikin wannan littafi na shi addu'a al-sunna din duka yace lil allamati abdurrahman al-muallimi al-yamani na wani malami suna al-burahman al-muallimi al-yamani wani babban malamin hadisi ne dan kasar yemen ya tashi na kaddun wa'annan littafai na abu rayya din rahimahullah ta'ala malici Allah ya inda rahama wa radd shaykh rabi' al-madakhali fi maqalatin sannan kuma mutane su duba littafi rudud da sheikh rabi ibn abladi al-madakali ya rubuta a cikin wato articles da yanga rubutawa fi mujallatil mujahid a cikin mujallata al-mujahid a lamba ta tara zuwa goma sha ɗaya shi ma ya zauna yana ƙaddun wani littafi na abu rayya au fi kitabihi alƙayyim ko kuma littafin dai shi wannan malami na rabi al-madakali cewa kashifin mawaƙifin gazali wato tona wasiri na matsayar shi al-gazali mina sunna wa ahliha ga mina sunna da ma'abota sunna din wa naqad ba'da ara'ihi da warware wasu daga cikin ra'ayoyin shi gazali din wa hiwarun hadi ma al-gazali sannan in mutum na so ya ƙara fahimta wa'annan ya kanta littafin hiwarul hadi ma al-gazali li Sheikh Salman al-Auda na wani babban malami suna salmanul auda shi ma ya zauna ya rubuta shi wannan dan makani ya zauna ya rubuta littafi ya warware wa'annan ciwoyi dukkan littafan na alhamdulillah muna da su anan makarantar mu ta darul hadisi salafiya wa yuraju kitabi kitabi hawaye kuma mutum yana so ya gane asur wannan ya je ya karanta littafin fahami huwaidi a fi mizan ahli sunna wato kanta littafin wani mutum mai suna fahami huwaidi sunan wani dan jarida ne shi ma wanda yake shi ma wani batacce ne a cikin fimi za na sunna wanda aka same sunan littafin kenan fahami huwaidi fimi za na ahlus sunna wa kaza kitab muhammad umara ana tsallake ko yawa daga littafin salman auda sai kun wal mi'yari lil ilmi gazali ma'aunin ilmin gazali shi kuma littafin li sheikh salih ali sheikh na wani babban malami ne sunan shi sheikh salih ali sheikh shi ne mai shugaban masu ba da fatawa na ƙasar saudiya shugaban harkokin addina nan da ran sha yanzu amma da tije ne ya tsofa sosai yanzu wa gairuha da wasun sama fi raddi alal gazali wanda suke raddi akan wannan gazali wa raju kitab fahami huwaidi fi mizani ahli sunna wa kaza kitab muhammad umara fi mizani ahli sunna kilakuma li sulaiman kharashi wannan littafai da malami malami suka rubuta suna nakalin littafin wannan mutanen wal aqlaniyuna sannan an akwai bukatar ka je karanta littafin al aqlaniyuna li akhina ash-shaykh Ali al-Halbi na dan uwanmu abokinmu mai suna Ali al-Halbi Ali Hassan al-Abrami al-Athari fajazahumullahu khairan jami'an malai ce dukkan su Allah saka musu alkhairi alama qamu bi min difa'in an sunna wa ahliha akan abin da suka tsaya na ba da sunna kariya da ma'abuta sunna din jama'a fatan fahimta don haka wajibi ne malamai su fita su ba sunna kariya su dage su ai abin nan kuma abin da muke cewa ne ba wai sai bannar taci taci ba tukuna a daga kunno kanta ne za a daya mata rudugu gaba da ba a bid'a kara ba a banna kara idan suka fito to a fito a tinkare su Allah sa mu dace wannan shine takaitaccen taliki da malai game da madrasa ta al-aqalaniyina sai mu koma can sama inda malai ke cewa al-farqu bain ahli sunna wa ahli ar-ra'yi wal kalam bambancin da ke tsakanin mu ahli sunna da yan ilmul kalam da yan ta'assubancin mazhabobi akwai bambanci ko ba bambanci me bambancin mu bambancin mu a cikin aqida ne koko a cikin furu'a ne koko a ina ne ma aka samu matsalas malai cewa amma ahli al-haqqi faja'alul kitaba was sunna amamahum ma'abota gaskiya su sun sanya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce gaba gare su wa talabud din min qibalihima ko faja'alul kitaba was sunna sun sa qur'ani da sunna shine a gaban su wa talabud din min qibalihima sannan suka nemo addinin su ta fuskar qur'ani da sunna wannan sune ahlul hadis kenan wa ma waqa'alahum min ma'qulihim wa khawatirihim duk abin da ya faru gare su na hankalinsu wani abu ya zo mutum a hankalinsa ko kuma a cikin tunaninsa a raduhu alal kitabi was sunna sai su bujiranto da wannan tunanin da hankalin nasu akan qur'ani da sunna fa in wajaduhu muwafiqan lahuma qabiluhu idan suka ga cewa eh wannan tunani ko kuma abin da ya faɗo zuciyarsu ya dace da qur'ani da sunna to su masu malaman hadisi su ansa su rike su to tunanin nasu gaskiya ne kenan wa shakarullah sai su gode Allah haythu arahum dalika inda ya nuna masa ya fahimtar da su haka din wa faqahum alaikum sa suka dace da abin da Allah ɗin ke so manzon Allah yake so wa in wajaduhu mukhalifan lahum idan suka ga cewa tunanin nasu ko hankalin su ya saba da abin da yazo a cikin Qur'ani da Sunna taraku ma wa qalam sai su watsi da wannan tunani su gane cewa ba shari'a bane wa aqbalu alal kitabi wa sunna sai su rungumi qur'ani da sunna din wa raja'u bi tuhami ala anfusihim sai su koma zargi tunanin su su zargi kansu fa inal kitabu wa sunna domin qur'ani da sunna manzon Allah la yahdiyani illa ila alhaq ba sa shidar da kowa ba sa kai mutum zuwa ko ina sai zuwa gaskiya wa ra'ayul insani qad yara alhaqa wa qad yara albatil ra'ayin dan adam kuma zai iya dacewa ga gaskiya zai iya kuma kuskure ga banna وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وأن شيني معنى أبو مغانا أبو سليمان الداراني وهو واحد زماني في المعرفة وأن أزامني شي ديتيلوني وجن إلمي يتي ما حدثتني نفسي بشيء ba abin da raina zai tuntuno min ba zan yi wani tunani a cikin zuciyata ba illa dalabtu minha shahidaini sai na nemi shaida akan wannan tunanin da ya faɗo min a zuciya minal kitabi sai na samu ne shaidu guda biyu minal kitabi was sunna shaidun kuma da su tabbatar da wannan abin shine qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa in atat bihima idan ya zama wannan tunanin ya zo ya dace da abin da ke cikin qur'ani da sunna din sai in an sake nan ci gaba aiki da shi wa illa idan ko ne ya saba qur'ani da sunna radattuhu fi nahriha sai in watsi mai da wannan zuwa ga itaran na in watsi da wannan abin kenan au kalaman haza ma'anahu ko kuma wata magana mai wannan ma'ana wannan su ne ahalus sunna aka amince suke tafiya kenan ina fata mutane suna tafiya da karatun an fahimta ko sai malam ke cewa bima yadul ala anna ahlul hadisi daga cin abin da ke nuna mana cewa lalle malaman hadisi hum alal haq sune suke kan gaskiya annaka law tala'ata jami'a kutubihim almusannafa da zaka duba dukkan littafansu da suka rubuta min awwalihim ila akhirin tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshen su qadimihim wa hadithihim na dadin su da na yanzu ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim tare da sabanin garuruwan su da kuma zamanin da suka rayu wa taba'udi ma bainahum fi diyar da nisan da ke tsakanin gidajen su wa sukunu kulli wahidin minhum qataran da zaman kowanne a cikinsu a wata nahiya daban min al-aqda daga cikin nahiyoyi da ake so a duniya wajadtahum fi bayan itiqadi zaka same su a wajen bayanin aqida ala watiratin wahida suna tafiya akan tsari guda ɗaya ne wa namdin wahid a cikin faifai ɗaya zaka same su yajruna fihi ala dariqatin la yahiduna anha suna gudana akan hanya guda ɗaya ne ko ba sa kauce da kan wannan hanya ɗin wala yamiluna fiha ba sa karkata ba sa kaucewa ba sa karkacewa daga cikin ta yace qauluhum fi zalika wahidun wa naqluhum wahid maganar su iri ɗaya ce kuma abinda suke rubutuwa duk iri ɗaya ne la tara bainahum ikhtilafa malin ce ba za ka samu saɓani tsakaninsu ba wala tafarruqan ko kuma rarrabuwa fi shay'in a cikin wani abu wa in qalla ko da dan kada ne abin nan bal law jama'ata jami'a ma jara ala alsinatim malici da zaka ta dukkan abin da ya gudana a bisa harsunan su wa nan qalu kuma suka rawaito shi an salafin daga magabatan su wajadtahu ka annahu ja'a min qalbin wahid zaka samu tamkar ya zo daga zuciya guda ɗaya ne wajara ala lisanin wahidin ya gudana a harshe guda ɗaya wahal alal haƙi dalilin abinu min haza shin akwai abin da ya fi na gaskiya ya fi zama dalili akan gaskiya fiye da wannan ɗabi'a na malaman hadisi ƙala Allah ta'ala ai da ma Allah maɗaukakin sarki ya ce afala ya tadabbaru na alƙur'ana mutane ba tsaya su lura alƙur'ani ba walau kana min inda ghairillah da a ce shi ƙur'ani da wajen wani ba daga Allah bane la wajadu fi ikhtilafan kathira da sun samu saɓani mai yawa a cikinsa ma'ana malam ishara kan me kenan idan aqida daga cikin abin da kina mana kurakure ko kuma gaskiya rashin gaskiya zance shine yawan mene sabani da yawa malam ce qala Allah ta'ala kuma Allah yana cewa wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarqu ku muslimi ku riko da giyar Allah gaba daya kar ku rarraba zamu zo bayani kan wannan aya din jama'a ina fatan fahimta saboda mutane suna misconception kuskura fahimta wannan aya din sai ce sai a kawo wannan aya ana cewa wai to yanzu da dan bid'a da wanda bid'a shi bid'a ce karama da wanda bid'a shi ta mai da shi kafiri arne da wanda bid'a shi da ma mushriki da ci mai cewa ma shehu tijani Allah an shehu ya sa Allah ne wai da a haɗu gaba daya ai Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarqu to sai kuma na bayan mai hablillahi din da Allah ya ce a rike tukuna ai wannan rudani kawai mai hablillahi da Allah ya ce a rike shi ne kowa ya rike wata haƙida ya kamo abu shi kenan ai Allah ya bayanin hablu ɗin to sai mu rike hablu ɗin shi ne aƙida ta tauhidi da abin nan tukuna amma wannan ya sare makatangar tauhidi wannan ya rusa ta ta sama ko kuma a ce ni yana ƙirƙi Allah maɗaukacin sarki ina fatan fahimta so akwai kuskuren fassara da ake duk wani gajiyayye da duk ɗan bida wannan aya yana ɗaukan ta fassara ta akan test ɗin shi a san ra'ayinsa amma ba fa abin da ke nufi kenan ba ina fatan fahimta tana nufin igiya Allah a rike mene aqida ta gar abdu daga Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam abinda sabon manzon Allah suka kawo mana shi bayan nufin kai kowa je kama abin da yake ba shi yasa gojin da muke raddi ga suwa ne ɗan ikhwan ɗan ikhwan muslimin da ake ce su ɗan umma a yanzu wanda suke ce ɗan umma din mutane ga sunan kala kala akwai wanda ka same shi na da maili salafi ya fi karkata daga salafiyanci wani maili sufi a cikinsu su to daga cin abin da ke hada cewa shi cewa suke ta'alau na ta'awanu fi mattafaqna alaihi cewa wai a zo a haɗu mu taimaki juna akan abin da muka haɗa akan shi kowa ya da shi ina fatan fahimta sai suka ce mene wa ya adaru ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaihi sai juna mu ko suna mai kowa kowa mai kowa uzuri akan inda aka saba wannan kalma zaganta kaman tana da zaki kaman daidai ko ba haka ba eh ku zo mu haɗu mu yi aiki akan abin da duk muka yarda da shi abin da kuma ke da saɓani ko to kowa ba kowa uzuri in an baka zai ka ce ka wannan magana haka take ko ina fatan fahimta to amma malamai sun ma wannan magana rugurugu ina fatan fahimta akwai gaskiya a cikin maganar akwai kuskure a cikinta ba shakka Allah ce wa ta'awaru alal birri wa taqwa nan zahir abu ne ko zo mu haɗu menene mu yi taimake kenan don akwai aikin da kai kaɗai ba ka iya shi ba to ku zo mu sa taimako juna mu yi wannan aiki na addini amma inda muka saba kuma sai in ce to shikenan tunda ba kuma kowa a a yafe shikenan wannan abu sai ma Nasiruddin Albani da malam suka ce a wayan sahu ba'duna ba'dan ya kamata ya zaba sashin musiyo juna nasiha akan abin da yake ba daidai ba to da sun gyara wannan kan sai zama daidai haka ke kai wannan sufi ne ka zo kai wannan ka zo da kawarjancinka wannan ya zo sai a ce to yanzu muna so mu kare addinin musulunci da bala'in da ke tun karo shi to mi ake wannan amma kai kuma daina murji'anci kai kuma daina sufanci kai kuma daina kaza saboda naka bai dace ba wannan bai dace ba wannan shine tafiya ta gaskiya ina fata kun fahimci wannan abun fa Allah shi kiyaye don haka wannan magana shine wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to shine a iko da at-tauhidi a riko da ƙur'ani kuma riko da ƙur'ani a bisa fahimtar mazanjiya Allah samu dace jama'a kuna fahimta wani abun ko sai malin cewa amma idan nazarta ila ahlil ahwa idan ka tsaya kai duba zuwa ga mutanen ma'abota son zuciya in ka danci ahlul ahwa a babu aqida ana nufin al-firqu dhala al-munharifa sauran ƙungiyoyin da ta kauce daga tsari na ahlus sunna wal jama'a as-salafiyyin sai ce idan ka dube su da kyau ra'aitahum mutafarriqina za gansu a rarraba suke mukhtalifina shi'an wa ahzaba sun rarrabu sun sassaba gida-gida da kungiya-kungiya ina fatan fahimta wato ku kufaci abin da maliki faɗa nan idan ka ɗauki aqidar salaf tun daga inda ta taso tun daga kan abubakar siddiq umar faruk usman bin nurayn ali bin abi talib ashara zuwa manyan sahabbai zuwa tabi'ai manyan tabi'ai da ƙanana da matsakaitansu har zuwa yau a game da matsalar aƙida ba ɗaya suke faɗa ina fata kun fahimta kuma wannan aƙida za mu ce ta salaf mu akwai isnadi tirin tirin shi daga cikin littafin ba mu karanta qala haddathana muhammad bin husaini qala haddathana fulan qala har zuwa ga inda take kuma abu ɗaya ne yanzu mu ɗauka aƙidar mu game da Allah maɗaukakin sarki aƙidar mu ahlus sunna wal jama'a shine Allah ƙwara ɗaya ne wahdahu la sharika lahu ina fatan fahimci wannan abin wahdahu la sharika lahu masha Allah to idan ka samu haka zaka samu tun daga asalin source na musulunci zaka cewa haka take tafiya yanzu in ka nazo ne bayani game da Allah game da tauhidin Allah tauhidul uluhiyya asma'u sifati rububiyya gaba ɗaya yadda ka ji ne bayanin haka in ka je kano za ka je wani malaman kano sun in ka je sakwato in ka je ko bangaladesh ka je ko china ka je the same abin da ka ji ahlu suna suna karantarwa kenan ina fata kun fahimta idan muka zo magana cewa allah maɗaukakin sarki na da siffofi da sunaye mafiya kyawu abin da ka ji an faɗa a wani majalisin yadda ka ji malam albani ya faɗa haka za ka ji malam jafar ya faɗa haka za ka ji hayaifan ya faɗa haka za ka ji tijar arziki malam idris abdulaziz ya faɗa haka za ka ji malam alƙasim ya faɗa haka za ka ji dukkan malaman halin sunna abu ɗaya za ka suke faɗa a cikin gari wannan abu to in ka nan najeriya ka je sudan disim za ka je in ka je misira idan ka je duk inda ka je abu ɗaya za ka tana faɗa game da suna da siffofin allah maɗaukakin sarki babu bambanci idan ka bar wannan zamanin ka yi baya zamun shau dan hodiyo the same abin zaka yi suna faɗa kai ba har ka kun wajen manzon Allah abu ɗaya zaka yi suna faɗa game da wannan aqida din ina fatan fahimta in ka zo da mas'alal ulu ina Allah madaukakin sarki yake na'am wani ya ce wai bid'a ne faɗin haka sai mu ce maza ya tuba kai zama arni saboda manzon Allah ya fara wannan tambayar hadisin muslim ce aina Allah ya tambayi jariya wani saboda yanzu kawai saboda an makure shi hadisin ya zama kikikaka sai ce wai bid'a ne ma ce na Allah yake ina fata an fahimta wai ba kamata a tambaya ba to wanda ya fara tambaye ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma tambayar ta taso ne akan mene kai da kake so ka ce Allah ba a san inda yake ba kana so ka jahita mana da ubangijin mu mu dai namu ubangijin mun san inda yake kai sai ka je ka nemo wani tunda ka ce kai baka san da haka yake ba ko mu ka ce ko ira amma mu dai mun san da Allah yake to akan wannan aqida idan ka je sai ka samu a nan majalisin malam albani haka ake karantarwa majalisin malam jafar dr sani wane ne duka malaman najeriya na ahlus sunna da na sudan da na saudiya da na misra duk mene abu da zaka ji ina fatan kun fahimta shi da abin da malam yake faɗa cewa su ahlus sunna to daga cin abin da kina cewa suna tafi akan gaskiya shine tabbato su akan aqida guda ɗaya da isnadi zuwa har ga asali inda ta fito sannan daga cikin inda zai bambance ka da ahlus sunna da yan bid'a da halin ra'ayi da halin kalam shine su ahlus sunna sos ɗinsu na magana shine alkitabu was sunna ala fahmi salafus salih wannan shine madogara kuna jin Abu Sulaiman Darani da makaranta cewa idan da zai wani abu zai tunano faɗo masa na fiqhu ne ko na aqida ne to menene ma'aunin wannan abin daidai ne ko ba ne bane a wajen shi me muka karanta yace alkitabu was sunna sai ya auna ga akwai shaida ta Qur'ani ko sunna akan magana shi eh sai ce to nagode Allah wannan Allah ya haskaka mun amma in ya ga da yazo da sai ga sun ci karo da Qur'ani da hadisi sai ya watsi da wannan ce Allah ka yafe mun to sabanin yan bid'a ina fatan fahimta da aka zo matsalar kadara cewa Allah wancan hadisi na hudu inna hadakum yujma'u khalqu fi badal ummi 40 min kaza da kaza da kaza wani cikakken ɗan bida mai suna abu ubai ne ina fatan fahimta abu ubai da ya zo karanta wannan hadisi to wannan hadisi yana magana kaddara ƙarra cewa allah na kaddara komai tun a cikin uwa sai ce shi wannan hadisi da ya ga amash imamu amash auƙetul ilmi a zamaninsu ina fatan fahimta ya ce da zai ga amash ya ce mashi haddasa na sai ce kai a amash ƙariya kake wannan magana ya ce da zai haɗu da zaid bin wahab zai ce da shi mene ya ce kai ban yarda da abu da kake ba ya ce da zai ga abla ɗan masu ya ce mashi ƙalar rasulullah sai ce ma abla masu da cewa ban amsa ba ya ce da zai ga manzan allah sun sama da kanshi manzan allah gama yin wannan hadisin shi da kunnen shi da zai ce gaskiya akwai yara ya ce to da allah ne zai magana da shi gaba da gaba akan wannan maganar ya ce da sai ce Allah ba a kan haka ka halarci mutane ba wannan ba wasa ba da kudosiyar alamun nubala ina fatan fahimta ku duba haka to ku duba irin wannan yadda suke da jur'a wajen musu da tunkuɗe sos na abin nan wannan kun ji hadisi kenan fa to akwai wanda ya zo da wannan shakul tilmisani da ya zo da wannan aƙida ta wahadatul wujudi da wani ya zo mai ya zai zaka sai ke cewa to amma wannan akida kuke cewa cewa wai duk duniya abu ɗaya ne kun san yan ɗariƙa suna da wata akida cewa a'a wai ai duk wannan abu da kake gani abu ɗaya ne da haka yanzu idan ka bauta min ma kai daidai ni ma na bauta maka daidai saboda wai duk abu ɗaya ne kawai ina fatan fahimta shine wannan na kauce ke wani waka Allahu la ilaha shehu barhama shehu bai haifa ba haihuwa ta sa ƙarya ne duk wannan aƙida ce ta huloliya aƙida ce ta wahadatul wujud kun fahimta cewa wai komai duk ɗaya ne ai ba wani abu ne Allah ba duniya ita ce Allah gaba ɗaya Allah kuma shine duniyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wannan malami sai wannan mutumi wani ɗalibi ce to amma wannan aƙida ta saba Qur'ani Allah ya ce qul huwallahu ahad ne Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad yaje jawo aya sai wannan malami ce kai kamar wannan ƙur'an da kake ta magana akai alƙur'anu kulluhu shirkun wallahi ce ƙur'ani duk shirka ce kawai innama tauhidi fi kalamina yace tauhidi shine maganar su kawai na to ku duba banda suke da ƙarfin hali wajen mene tun kuɗe hatta nassun ƙur'ani ba abin da ƙwararren zuci suna iya mene tun kuɗe shi ina fatan fahimta babu respect game da ƙur'ani ɗin duk sam haka wani zo akan ta mai ai Qur'ani madaukakin sarki ya kokari ya bankwara ta magana cewa Allah na magana suna sa Allah baya magana amma mu na yana magana yayi magana da Annabi Muhammadu yayi magana da malaiku yayi magana da Adamu yayi magana da Musa yayi magana da Annabi gashi nan da yawa Allah namu yana magana mu kuma muna kallon wani a matsayin rahama ne mai magana Allah madaukakin sarki amma suna sa baya magana haka suka ce to da aka kawo ina dalili aka mai cewa ai gashi Allah madaukakin sarki yana magana wa kallama Allahu Musa takaliman Allah madaukakin sarki ya magana da Musa haƙiƙanin magana dan bidan su in ba na matalajin jahiz ne sai ce to a canza wasalin mana a canza al-irabu tunda kallama Allahu Musa takaliman ai za a yi a ce wa kallama Allah Musa takaliman sai zan Musa shine fa'il Allah kuma huwal al-jalala kun fahimta sai zama waye magana kenan Musa kenan yayin magana da Allah kenan eh shine sai malami ce to mun ji a ja wannan ayar tunda nan ka samu fafaka ko to can kun wallan ma ja Musa li biqatina wa kallamahu rabbuhu nan kuma ya zaka da ita fabuita alladhi kafara eh mun ko sai kasa dubala shi shine ku ganda suke da jur'a wajen tunkuɗe qur'ani dan tabbatar da mene ma'aqulatihim abin da ya musu akwarwa da tunani to amma mu ahlus sunna gaske a ahlus sunna akwai respect tsakaninsu da nassun qur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jin da malaman sunna suke idan ma mutum ɗebo wani abu ya zai karo da sunna sai ya istighfari tukuna ina fatan fahimta to kun ga muna da bambanci ma kenan da yan bid'a tun daga ina tun daga wajen dalilan da ake kafa wajen talakkai wal istidlal ina ne source na dalilai muna da bambanci yaya ake kafa hujja da dalilan muna da bambanci da yan bid'a hannun riga muke da su ina fatan kun mace wani abu kuna ji a nan kano aka wani kai wajen maulidi yake cewa wai inda annan muhammad sallallahu alaihi wasallama zai taso daga maka daga madina kai wannan magana da muni take jama'a wai in bai bi in yasi ba tunda yanzu ana halara ce ta in yasi wannan magana ban sai da zan faɗe ta ba ma ni ba saboda munin ta mala wato akwai wata magana jingina manzan Allah faɗa hikaito magana ma matsala ce ita kanta kai kanka ka hikaito maganar ba ita ma matsala ce to ku dubai wani abin kuma kula da kyau su waɗanda suke yan bid'a idan ka dage kana karatun sunna kana karatun ƙur'ani da hadisi kana karatun ilimi haushin ku suke ji kula da kyau su yan ɗariƙa su faye cewa suke ai ba sai ka ilimi ba a wannan kasar ɗin cewa suke wai ka je kai ta karatu wahalar banza ake abin da ake nema da kai kawai shine alhubbu kuma wa za ka so ɗin in yasi kasar ɗin nana shi ne ku bar wannan karatun ka bar askari da ahmadalari shi ma duk ku watsi da wannan abubuwan ku zo ku ji kuna sa in ya tsawo shi kina ishe ku shiga aljanna aljanna ma ba wai ishe dole ce ma ku shiga to suna da mene ƙoƙarin tunkuɗe mutane wajen koyon ƙur'ani da sunna a lokacin da ahlus sunna mu kuma me muke yi shine dare da rana a yi karatu kuma a yi karatun a yi aiki da abin da karatun ya nuna kaga mun sha babbar riga da su mun hannu riga da su sannan su daga cin su in kai karatu ma ba aiki ake so kai da shi ba ga shehi dan ma'azu dan kemistan da shi ma haka yake cewa yace kai ta karatu kai ta sallah kai ta sallah aikin banza kake yi idan baka zo ka bi shehi ba kai aikin banza wai kai karatu yace ka haddace ko ka zama alwutsu dan karatu yace karatun ka aikin banza ne amma abin da ke so ka zo ka bi shehi yana nan kasa ɗin muna da shi to kun ga mun sha bambam mu karatu ake so a yi kuma a yi aiki da abin da karatun yake kuma karatun mai za a karanta alkitabu was sunna ala fahimi salafus salih jama'a kuna bambancin da ke tsakaninmu da mutanen ko ina fatan fahimta wani ya je da wani suna alwala sai ya sa kafa ya fatali da ruwan ya ce gashi an gafarta maka wani kuma ya ga suna alwala ce wai kuna nan kuna wannan wahalas wai to ita auren ma wahala ce mutane suke ta yanzu kawai ina fata kun fahimta ba to muna da bambanci da su wannan wajen su to don haka in ka kalli tsari na ahlus sunna tun daga kan irin ko a imma da ake su imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbali abu hanifa in ka zo manyan malamai irin su auzayi abraham ibn mubarak da suwaye in ka koma can ƙasa ƙasa duk inda ka je za ga abu ɗaya suke tafiya a kansu za ga cewa mutane ne masu tafiya akan aƙida irin da muke karanta yanzu sannan kuma masu aiki da ibada da aka karkanta sauti alasirar alamin yubala ko kuma abin kitabun mizan ko kuma wani ma a ce fulani sai a ce thiqatun sabatun sai a ce abidun amintaccen mutum ne to ba a cewa wani mutum amintaccen mutum ne sai haɗa imani da aƙida da ibada ina fatan fahimta sai ƙwarshi ta zama lafiya sai addinin shi ya zama lafiya sana ce da shi fiƙa to ba an ce fiƙatun tabbatun sai kuma ga an ce maka mene a ce abidu ba wai karatu ake babu aiki da shi ba ina fatan jama'a sun fahimci wani abu wani ga cikin miza da bambance-bambance da ke tsakanin mu ahalus sunna da yan bida kuma shin me Allah ya kuma manzon Allah ya aiko shi labari ne ko kuwa zo ya koya mana yadda bauta Allah madaukakin sarki to malam ina fata kun fahimta to malam suke cewa amma idan zaka ila ahli ahwa'i su kuma yan bid'a yan son zuciya da kalle su wal bid'a da bid'a ra'aitahu mutafarriqin mukhtalifi zagan su sun rarrabu sun sassaba junawa shi'an sun zama wato kungiya kungiya ko kuma kungiya kungiya wahazab da kuma dai rundunoni daban-daban yace la takaita jin isnaini minhum ala dariqatin wahida da wahala ka samu guda biyu kungiya bid'a guda biyu suna tafi akan aqida guda daya ina fatan fahimta yubaddi ba'dhum ba'dan zaka samu suna kafurta sashin su bal yukaffiru ibnu abahu zaga ɗaya kafurta ubansa wa rajulu akahu dan uwa kuma ya kafurta dan uwansa wal jaru jarahu kuma mutum bakoci kafurta bakocinsa tarahum abadan fit tanazu har abada zaka sami cikin musu ne da ja'ija wa tabagu da qiyya wa ikhtilaf da sabani tanqadi amaruhum haka rayu za ta kare walamma tattafiq al kalimatun ba su haɗa kan kalma ɗaya ba shi ne malin shawo ita ba cewa ta hasabuhum jami'an kai kana tsammanin su abu ɗaya suke wa qulubum shatta amma zukatan su arraba suke zalika bi annahum qaumun la yaqiluna abin da yasa mutane wanda ba su da hankalta wa amma ma sami'ta أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم بصريين yace abin da kaji game da mu'tazila tare da lakabin guda ɗaya ne mu'tazilawa an ce mu'tazilawa to sunan wata firka ce amma in ka shiga ciki sai ka tada yukaffiru bagadadiyuna minhum basariyuna ƴan mu'tazilan da ke rayuwa a bagadaza su kuma suna kafata ƴan mu'tazilawa da ke ina garin basara da a iraki ne kuma wal basariyuna minhum bagadadiyuna mu'tazilan basarawa suna kafata ƴan bagadadawa su ma wa yukaffiru ashabu abi ali al-jubba'i ibnahu ma'abota bin ra'ayin abu ali al-jubba'i wani ra'asi ne minal mu'tazila shi kuma zaga suna kafirta yana dan shi kuma shine ko yukaffiru wa yukaffiru ashabu abi ali al-jubba'i ibnahu abu hashim haka zaka suna kafirta dan shi abu ali din abu hashim shi ma malami ne to shi ma dan da ya tashi ya nashi kungiyar wa ashabu abi hashim yukaffiruna abahu su kuma ‘yan ɗaliban ɗan kenan su kuma suna kafata uban mai suna abu ali waka zalika sa'iru usihim wa arbabil maqalatim haka nan manya-manyan su da shugabanni maganganun su din haka suke kafata juna idza sabarta aqwalahum idan ka tara maganganun su ra'aitahum mutafarriqina sai ka same su a wawwatse yukaffiru ba'dhum ba'dan suna kafata sashin su waita barra'u ba'dhum min ba'd sashi suna baranta daga sashi wa kadhalika al-khawarij war rawafid hakanan khawarijawa da ƴan shi'a fi ma bainahum azkarin su wasa'ir mubtadi'a da kuma sauran ƴan bid'a bi masabati da ka zaka samu a cikin su arabaski hatta in shi an kaje zaka shi ataka su gida kaza kaza su ma suna kafirtawa haka khawarijawa wahal alal baɗi dalilin azhar min hada malai ce akwai wani abu da ke nuna bandan ƙarya abin da yake da haka qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in ba ka tare da su a wani abu innama amruhum ila allah al'amru su zai kuma zuwa ga allah ne wa kana sawa fi ittifaqi al hadisi abin da yasa malaman hadisi gazo sun haɗu a waje ɗaya ba zama irin 'yan bid'a ba annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was sunna sun anshi addinin su ne daga Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dariqin naqli da kuma hanyar da suke rotowa shine da isnadi suke rotowa fa awrasahum al-ittifaq wal itlaf hakan sai ga dan masu da haɗo kai akan aqidar su wa halul bid'a 'yan bid'a kuma fa akhadhu ad-din min al-maqul ma'qulat su sun anso addinin daga hankalinsu ne wal'ara da ra'ayoyi fa'aurasahumul iftirak sai hakan ya haifar masu da rarrabuwa walittilaf da saɓani idan muka ce za mu yi ake addini da hankali mu a nan da muke masallacin nan kuna gan za mu haɗa abu guda ɗaya? eh yanzu mu ce masallacin nan muna so a gina shi misali yanzu zai ce a shi da ba haka aka yi ba haka ne ko ba haka ba kuma haka Allah shi abin da ke ran shi yana ganin haƙiƙa na ashirin da na ashirin ko ba haka ba shi ma alhaji ma kai ma haka zaka ce eh to kai ga inda kake da haka za a yi kenan an ban mutane da maƙula dole za su ga mene dole sabani zai ringa shiga ciki in dai maƙula ce to shin da su sun gabatar da hankali suke sabani suke karo da juna ina fatan fahimta ku duba ko da yan ɗariƙun nan dan dan kadiriya ce wannan dan batacce ne dan tijaniya dan tijjani ce dan kadai batacce ne dan tijjani ce ba za a je wajen wali ko ina ba ran na ganin firar dr bala wannan wane ne bala kalrawi ne mene sunan shi wannan bala me sunan shi ma tijjani bala kalrawi ya ce ya yi karatu wajen su gumi su malam arabi wane da kaza kaza to shi da ya zo ɗariƙun nan sai gade yana da malamai a ko'ina yana su a tijjani yana su a ƙadariya har ahalin sunna ma ga su kuma su malaman shi ne to sai ga shi in ya shiga tijjaniya kuma an ce ba can in ya shiga ƙadariya kuma can sai ce bari ya shiga wanda gaba ɗaya ba ta ma a najeriya sai shiga wata ina fatan fahimta sai ɗauko aran wata aƙida wata ɗariƙar da ke can wata nuna menene ko na mata suna aƙida ma da kira yanzu ya ce sai shiga wannan kaga shi kenan ita wani ta ba shi dama zai je wajen wannan zai je wajen wannan amma in kana waccan ɗariƙar za ka yi ɗan rubuce yana faɗa sosai ai wai ba a zuwa bara ai gidan da babu ake zuwa bara to gidan ku tijjani akwai komai dan me za ka je bara wai in ka je ka ziyarci wani wali ko wani shehi a cikin ɗariƙar tijjaniya to wai ka wulaƙanta tijjaniya ne to kaga ina ne aka faɗa ka a ƙur'ani ko hadisi a hankalinsu da ra'ayinsu ne kawai amma ba ƙur'ani ce ka ai wannan ko hadisi ba ina fata kun fahimci wannan abu ra'ayi ne kawai suka faɗa kuma ra'ayin ya dace da sunna bai dace ba in dai dan uwanka musulmi ne to akwai lada ka je ka zarce shi ballantana malamin mutanen kirki to an ce ko da wali dai kaka je zartar shi in ka je ɗariƙa takwanci ina fatan fahimta Allah shi kyauta to in dai hankali daga akwai wannan sabani tsakanin sai ma na ce fa inna naqala wa riwayat domin naqali da ruwayoyi min thiqat daga amintattun mutane wal mutqinina wanda suke suna kwarewa kuma duk malaman da muke roto a kida mu za ga su kwararru ne kowanne ko jabalun min al jibal kowanne dutse ne in ka samu wajen ilimi ba wannan ka kwankwasa zaka ji dan labu labu ne ka kwankwasa imamu bukhari ka ji za ka shi gamgam ahmad bin hanbal fa gamgam imamu shafi gamgam malik fa gamgam amash gamgam abrahman mahadi gamgam zuri kowanne ka taba wato authority ne a cikin ilimi ba laɓu-laɓu to su ne suke rawaito mana irin wannan maganganu ɗin shi ne wani ce fa innan laƙal naƙal wa riwayat min thiqati wal mutqinina ruwaitowa da ruwaito karatu daga sikat amintattu mutqinin masu wanda suka kware ilimi kalla ma yaktalif da wahala ka samu sabani a wajen ruwayar su sai malam yake ce wa inastalafa fi labdi wa inastalafa fi labdi aw kalima ko da an samu lafazin ya sha bamban to ko a kalma guda daya amma za ga ma'anar guda daya suke magana kai fa zalika tilafun la yadurru dina irin wannan sabanin bai cutar da addini wala ya qadahu fi kuma bai soke shi ba wa amma dalailul aqli malaci amma dalilin hankali kallama tattafiqu da wahala sa da juna a waje daya yan uwa musulmi na ba misali a yanzu kuma kowa ji an wani misali din in aka ce da PDP da dawo koko da buhari ya ci gaba da shugaban kasa ya ka ɗauke shi a cikin saudi ka ce da buhari ya ci gaba shugaban kasa da a ce a cire shi wanne ne kamata a yi kagan nassi ne ce ya ci gaba ne ko ya sauka kun gani in kura ne kwanci cewa a sauka ne ko ci gaba to ka gaba bu saɓani kenan amma in hankali aka ba wanko kowa da hankali shi bayani wanda ya ce eh to ya sauka mana in ma aiki alheri ya samu in ma dai je ya huta wanda ce a akwai haɗari bai ƙarsa nashi aikin ba za ka sa don za ka dubbe ya kace mai wani ma gaba ɗaya ce ai kashe shi ne kawo daidai wani ma zai ce a ɗau duk za to dalilai na hankali saɓawa suke amma dalilai na nasifa haɗewa suke waje suna yanke hukunci ne akai jama kun fahimta Allah sa mu dace zai ce bal aqalu kullu wahidin yuri sahibahu ghayra ma yuri akhar domin hankalin kowane cikinsu yana ɗan uwansa yana na mai abin da ba wance yake kallo ba wa hadha bainu alhamdulillah wannan a fili yake godiya ta tabbata ga Allah ina fatan fahimci wannan abu wannan maganganu yana cikin littafin alhujja fi bayan muhajja na ashafal asbahani wanda ke son bayanai sosai dalla dalla a nan wajen jama'a to akwai littafin ko da yana da haɗari ɗalibi ƙarami rubuta karanta shi shine al-maqalatul islam maqalatul islamina wa ikhtilafil musallina na abul hassan al'ash'ari idan ka je nan kowace firka daga cikin wannan firak ɗin idan ya ɗauko ta motazila sai ce to asalin su gasan da suka gaya da suka kafo ga wanda ya kafa ta ga daga inda aka samo sunan sai ce to su kuma sun kasu gida uku asalin gidan kenan misali ke ba ku ko gida biyar sai ce to kowanne gida kuma ya kasu gida goma ina fatan fahimta kuma duk sai ya kawo sai ce kuma kowanne ga aƙidojin shi to amma ahlus sunna ba su samun kaso ka ce aqida ta ahlus sunna sarfi a gida nawa ta kaso hmm ba da kace ta kaso gida kaza sai dai in kawa ne kace to ga malam albani ga ayin izala kai wawa ne baka san abu izala kungiya ce ina fatan fahimta amma kace to ga malam jawa baka taba san sabani aqida ba shine karatun zamu zo nan gaban Allah kan mako na gaba shine akan samu sabani a wajen malamai amma a ina a furu'a abin da ya shafi mas'alar ahkam amma mas'alar aqaid babu sabani wajen malam ahlus sunna da haka abul hasan al-ash'ari shi ma dan ya dade cikin bid'a ne Allah ya taimake shi fita da haka zai rubuta wannan littafi ikhtilafu abin nan maqalat al-islamiyya wa musallina yazo nan ga fudda su dai ba da haka nan al-baghdadi al-farq bain al-firq shi ma yawan nan akwai tafi da aka rubuta sosai zaka samu kowanne shi a zaka tsinka sojin gida 90 da wani abu suma kuma kowane na bid'antar da kuma suna kafurtawa amma mu ahlus sunna mutane sune mafi al'umma mafi karanci wajen kafurta mutane amma a Najeriya sai aka mai da ahlus sunna wasu ne sai wan kafurta mutane ahlus sunna sukan kafurta abinda Allah ya kafurta shi bi sura gaba daya haka amma ta'ayini to ba kasba sukan yi wannan abun ba Allah samu dace ana nama lokaci ya kure zamu ja mulki na insha Allah ta'ala sai Allah kai mu mako na gaba sai mu tashi daga inda muka kwana mutum waye mu kokari dai za mu kwanda ganin da zuwa kasa zuwa biyar dai mu kwari mu kammala wannan motsin da mace littafin insha Allah ta'ala abin da muka fara dai Allah ka ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yi mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله